تعالى نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه وراقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله قد قضى الله تبارك وتعالى وقدر بعلمه وحكمته وقدرته أن تكون هذه الحياة أن تكون هذه الحياة الدنيا ميدانا للخير وللشر وللحسنات والسيئات والصراع فيها والصراع فيها بين حزب الله المفلحين وبين حزب الشيطان الخاسرين منذ أوجد الله آدم عليه السلام في هذه الأرض وقد, وقد علم الله تبارك وتعالى في الأرض ما الخلق عاملون وفي الآخرة يجازي الله ويثيب على الحسنات بأعظم الثواب وبرضوانه وجناته النعيم ويعاقب على الكفر والنفاق والسيئات بأعظم العقاب بغضبه وعذاب الجحيم ولا يظلم ربك أحدا وإن محمد صلى الله عليه وسلم وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارثة الكتاب وآخر الأمم وسنة الله تجري على كل أحد فليس بين الخلق والمخ فليس بين الخالق والخلق إلا سبب الطاعة فاطئوا الله يا عباد الله والله تبارك وتعالى يقول فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أيها المسلمون يا عباد الله إن الساعة قد اقتربت بأحوالها وإن الدنيا قد دنا زوالها وإن الفتن قد وقع بضلالها فكونوا من شرور حذرين وللحق والخيرات ملاذمين جاء في الحديث شر الأيام الأيام التي تليها الساعة وإن هذه الأمة يا عباد الله شاهدت وستشاهد فتنا كقدع الليل المظلم لا ينجي منها إلا اعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فطوبى لمن مات على التوحيد فطوبى على من مات على توحيد الله تبارك وتعالى وعفي من ظلم أحد من الناس عباد الله الفتن الفتن نوعان خاصة وعامة فأما الفتنة الخاصة فهي التي تنزل بالفرد في نفسه أو دينه أو ماله أو ولده ونحو ذلك وأما فتنة العامة فهي ما يعم شره المجتمع ويضره والمعنى الفتنة يا عباد الله هي النازلة التي تذر الدين أو الدنيا بذهاب دين المسلم بالكلية أو بنقصه أو بذهاب دنياه بكلية أو بنقصها يا عباد الله وتطلق الفتنة أيضا على ما يعدي الله الإنسان من متاع الدنيا وزينتها كما قال رب العزة ولن ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون عباد الله وقال الله تبارك وتعالى أيضا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال ربنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه والفتنة الخاصة يا عباد الله هي التي تنزل بالفرد يدفعه الله تبارك وتعالى ويصرفها عنه بالصلاة والتقوى والصدقة والدعاء وترك المعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال حذيفة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أي أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة قلت أنا قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأما الفتنة العامة يا عباد الله فهي التي تعم ضررها الأمة يصرفه الله تبارك وتعالى عن الأمة ويدفعها باتقائها سببها كما قال رب العزة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وعظم ما يدفع الله به الفتن العامة والعقوبات النازلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو حارس المجتمع فهو حارس المجتمع كل شر ورزيلة والمرقب له في كل خير وفضيلة فعن حذيفة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم إقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أيها المسلم يا عباد الله نحن محاربون في عقيدتنا التي هي سعادتنا في الدنيا والآخرة ومحاربون في شبابنا الذي هم هم الذي هم هم القياب مجتمعنا فصار يتكلم في العقيدة من لا صلة له في العلم ويفتى من لا علم له بالفقه ويتكلم في مسائل الدين من لا تخصص له في علوم الشريعة ويدعن في علماء الأمة الراسخون الذين تدر عليهم الفتوى فيصاب الإسلام بسهام الجهل مع ما يصاب به من سهام الكفر والنفاق كما أننا يا عباد الله كنا محاربين في شبابنا باستهدافهم بالمخدرات التي تمسخ العقول وتدمر الأخلاق وتفسد الحياة وتقطع الأوصار القربى وصلات المجتمع ورشائجها وتهدم الإسلام في نفوس الشباب وتميت الغريزة الحب الوطن ومما عم المسلمين وغيرهم من الفتن في ومما عم المسلمون يا عباد الله وغيرهم من الفتن ما عم المسلمون وغيرهم في ولايتنا هذا وهو من إغلاق المدارس والكليات والجامعات العامة وحتى الخاصة وهذا يا عباد الله قد يسبب تخلفا اجتماعي فحسبنا الله ونعم الوكيل عباد الله إن الله يأمركم بشيء فبدأ بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عذل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين ونور صدورنا ونور صدورنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بايك يوم وإنا من شيدا وباب أبو بوتتا بساقة تنتا سي الله shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka zaɓe shi ka aiko shi da manzanci da addini na gaskiya ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allah ku tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah ku tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake boyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwa wannan kutuba tana magana akan halin musulmi yanda musulmi ya kamata ya zama yayin wato faruwar fitina lalle Allah tabaraka wa ta'ala da iliminsa da kuma hikimarsa da kaddarawarsa ya kaddara wannan rayuwar duniya din ta zamto guri ne na alkhairi kuma guri ne na ainihin wato sharri guri ne na samun lada kuma guri ne na samun zunubi wato na sako kenan kuma guri ne na ainihin kokuwa jayayya tsakankanin mutanen Allah tabaraka wata'ala jama'ar Allah tabaraka wata'ala waɗanda su ne marabauta wato da kuma ainihin jama'ar shaidan waɗanda suke su ne masu hasara tun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da annabi Adam alaihi salam akan wannan ƙasa din Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ainihin wato bayi za su aiwatar akan wannan ƙasa din Allah tabaraka wa ta'ala ya san me bayi za su aiwatar ya kuma yi alƙawarin cewa zai sakan ya musu da lada mafi girma haka nan kuwa Allah tabaraka wata'ala ya san abin da ainihin kafirai da munafikai da sauran masu sako za su aiwatar a wannan duniya Allah tabaraka wata'ala zai sakan ya musu sakamakon ayyukansu da ainihin ukuba da kuma fushinsa da azaba wacce take mai zafi Allah tabaraka wata'ala ya kare mu alhali Allah tabaraka wata'ala bayya zalimtar kowa ya ku bayin Allah lalle al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ita wannan al'umma ta gaji littafi alqur'ani mai girma ta kuma sami wato ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa ita ce al'umma ta ƙarshe kuma ita ce zababbiyar al'umma alaka ce tsakankanin wato mahalicci da ainihin wanda ya wato ainihin halittu da kuma mahalicci alaka ce ta ainihin biyayya lalle wajibi ne mu yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa su mutane idan suka kafirce Allah tabaraka wa ta'ala suka rinka aiwatar da sako kalolin zunubai to lalle idan suka yi haka zai zamto ba komai suke jira ba sai dai irin abin da ya faru ga ainihin al'ummar da ta gabata kafin su wato ainihin azaba kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya fara azabtar da su tun daga duniya kafin kuma su ainihin mutu su samu sakamakonsu Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ba za ka samu canji dangane da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wato sunnarsa cikin bayinsa ba ya ku ƴan uwa musulmai ya ku bayin Allah lalle fa ku sani cewa alkiyama ta kusa ta kusanto da ainihin alamominta lalle duniya ta yi kusa ta gushe ta kusa ta tsari lalle futuntunu sun auku suna kuma kan aukuwa kullum kuma fituntunu sababi suna faruwa ku kasance dangane da ainihin wato sharri kuna masu nisantar sharri ku kasance dangane da gaskiya da kuma alkhairi kuna masu lazamtar wato ainihin alkhairi ya zo cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sharrin yini mafi sharrin kwanaki shine kwanan da ya zamto daga shi za a tashi alkiyama to wannan yafi kowanne shari wato kowanne yini shari ma'ana kwanaki na ƙarshe ƙarshe sun fi na farko farko zama alkhairi wato sun fi na farko farko zama sharri lalle ita wannan al'umma ta haɗu da ainihin wato sharruka daban-daban kuma tana kan wato ganin sharruka daban-daban fitintunu daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi cewa lalle akwai fitintunu suna nan zuwa kamar ainihin yanki na dare ne ma'ana kowa sai ta bi ta kansa sai dai wani yana da abin da zai haska ga gabansa Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi haske wato gwargwadon rukunsa da ainihin littafin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma rukunsa da sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku bayin Allah ku lazamci littafin Allah tabaraka wa ta'ala ku lazamci sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lazamci al'umma wato musulma ku kuma lazamci shugaba na ainihin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da ya zo kafin zuwa na face wannan annabin haƙƙi ne a kansa ya ɗora al'ummarsa ya nusar da su zuwa ga abin da ya sani wannan alkhairi ne ya kuma musu gargaɗi cewa kaza kuma sharri ne duk abin da ya san wato sharri ne lalle wannan al'umma an sanya cin nasararta ga ainihin abin da ya zamto nasara ga al'umma da ta zo kafinta hakanan bala'i zai sami wato wannan al'umma wato bala'in da zai samu wannan al'umma zai same ta ba kuma irin abin da ya samu na baya ba saboda ainihin fitintunun da wannan al'umma za ta aiwatar laifukan da za ta aiwatar sakamakon haka fitintunu za su faru annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa har ya zamto fitina za ta zo sai kaga wannan fitinar mai sauki ce ai akan wacce za ta zo nan gaba ma'ana idan fitina ta faru in wacce ta zo nan gaba sai aga to ai wacce da ta gabata din mai sauki ce ma akan wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitina za ta zo har kaji mumini yana cewa yana ganin fa a wannan fitinar zai bar duniya muna ganin fa cewa la'alla sakamakon wannan tashin hankalin da ake yi watakila a wannan zan mutu har kuma ya zo ya tsallake idan wata ta zo sai ka daina cewa ina ganin wannan ce ina ganin wannan ce ya ku bayin Allah lalle duk wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya tseratar da shi daga shiga wuta ya shigar da shi gidan aljanna lalle wannan shine wanda ya rabauta ya ku bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da cewa lalle wato bawa kada ya sake wato mutuwarsa ta zo ta dauke shi face yana mai cikakken imani da Allahu tabaraka wa ta'ala yana mai cikakken imani da tashin alkiyama lalle ku zamto masu yi wa mutane irin abin da kuke so a yi muku kar ku zamto masu cutar da mutane alhali ku kun baka so a cutar da ku kar ku zamto masu aiwatar wa mutane mummunan abin da ku kun baka so a yi muku lalle yana daga cikin alkhairin alkhairori shine bawa kullun ya rika kaffa kaffa ya zamto abin da yake wa al'umma yana auna shi da cewar ko shi aka masa wannan abin wato babu laifi a matsayin kyautatawa ne lalle duk wanda wato ainihin mutuwa ta zo ta dauke shi yana kan tauhidin Allah tabaaraka wata'ala lalle wannan shine wanda ya rabauta duk wanda mutuwa ta zo ta dauke shi wato yana babu haƙƙin kowa a kansa bai zalunci kowa ba lalle wannan yana ɗauki da alkhairi ya ku bayin Allah lalle su fa fitintinu dinnan lalle akwai fitina fitina kuma kashi biyu ce akwai fitina wacce take khassa akwai kuma wacce take amma mana akwai fitina wacce ta shafi mutum shi a karan kansa shi shi kadai akwai kuma fitina wacce ta shafi al'umma gabaki daya fitina wacce ta shafi mutum shi shi kadai ita ce wacce take sauka ga ainihin mutum shi a karan kansa ko kuma addininsa ko kuma dukiyarsa ko kuma ɗansa ko wani abu dai daga cikin abin da yake so ya zamto fitina ta sauka a gare shi ya zamto ta ɗauke addininsa gabaki ɗaya ko dukiyarsa gabaki ɗaya ko ɗansa gaba ɗaya ko wani abu da yake so gabaki ɗaya wannan ana ce masa fitina hakanan duk abin da zai sauka ya rage wa mumini wato imaninsa shi ma sunansa fitina ko ya tafiyar da wani ɓangare na dukiyarsa shi ma sunan wannan wato ainihin fitina hakanan ana cewa ana cewa wato abinda Allahu tabaraka wata'ala ya baiwa bawa na ainihin dukiya a gidan duniya shi ma ana ce masa wato ainihin fitina kamar yadda Allahu tabaraka wata'ala ke cewa lalle zamu jarrabe ku da ainihin sharri da kuma alkhairi a matsayin jarrabawa lalle gare mu za ku dawo inji Allahu tabaraka wata'ala a cikin wata aya Allahu tabaraka wata'ala ke cewa lalle dukiyoyinku da kuma ƴaƴayenku ku sani fa fitina ce gare ku Allahu tabaraka wata'ala lada mai girma a gurin sa yake subhanahu wata'ala cikin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi inda a ce mutane za su za su tsayu akan ainihin hanya kyakkyawa ko kuma da za su tsayu akan ainihin hanya ta kafirci wa an law istaqamu ala tariqa da a ce dukkansu za su haɗu a kan ɗariƙar kafirci kowa ya zamto arne allahu tabaraka wa ta'ala ya ce la'asa ƙainahun ma'an gadaka to da sai mu ba su ruwa mai yawa mana in suka kafirce mun sai in ba su ruwan sama tun za samu amfani mai yawa linafti na fihi domin mu jarraba su a ciki kenan allahu tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya ma so yake ya jarraba ka la'alla ka ci la'alla kuma ka faɗi muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon cin jarrabawan da zai mana ya ku bayin Allah fitina da take sauka akan mutum shi shi kadai akwai al'amuran da idan bawa ya lazamce su Allahu tabaraka wa ta'ala zai tunkuɗe wannan fitintunu din da wannan jarrabawa daga gare shi din kamar inda malamai suka bayyana wannan kuma ya kunshi yawan sallah yin sallah cikin jami'i yin salloli na nafila da kuma tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala da bayar da sadaka da kuma yin addu'a lalle wannan da kuma barin sabo lalle wannan yana daga cikin al'amuran da Allah tabaraka wa ta'ala yake kawar da fitina daga ainihin bawa matukar dai bawa ya lazamci yin sallar jam'i cikin jama'a ya lazamci yin salloli na nafilfili da kuma tsoron Allah tabaraka wa ta'ala bawa ya lazamci yin sadaka ya lazamci taimakon yan uwansa musulmai lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai kawar fitina daga gare shi hakanan kuma umarni da kyakkyawa da kuma hani daga wato mummuna an rawato hadisi daga huzaifa allah ƙara masa da kamar yadda imam bukhari da musulun suka fi da shi yake cewa huzaifa yake cewa wata rana muna zaune a gurin umar ɗan khaddam allah ƙara masa da sai yake cewa daga cikinku wane ne ya kiyaye wata magana wane ne ya kiyaye wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana akan ainihin wato fitina huzaifa yake cewa sai na ce da umar gani na kiyaye wata magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitina da za ta samu mutum cikin iyalansa ko dukiyarsa ko ɗansa ko kuma makaucinsa yake cewa abin da yake kawar da wannan wato shine yin sallah da kuma azumi da yin sadaka da umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna lallai ita fitina wacce ta shafi gabaki daya kuwa ya ko bayin Allah ita ce fitinar da da take shafar kowa da kowa idan ta faru kamar yadda al'amura suke faruwa a yanzu idan fitina ta zo ta gaba daya to kowa da kowa da wanda sanadiyarsa fitina ta faru da wanda ma bai ji bai gani ba to kowa za ta shafe shi ne wannan kuma abin da yake taimakawa Allahu tabaraka wa ta'ala sababiyarsa Allahu tabaraka wa ta'ala ya kawarwa da al'umma irin wannan fitina shine wato ainihin tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna dama Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle ku ji tsoron fitina wacce idan ta faru fa ba za ta shafi waɗanda suka aiwatar da laifin su kadai ba lalle Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mai tsananin uquba Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ita uquba ga magari ga baki daya wacce take shafar kowa da kowa abinda yake kawar da ita mafi girma shine wato ainihin umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna matuƙar dai mutane za su riƙa yin mummunan wato ayyuka suna yin kalolin saƙo ana ganin ƙaramin abu ne a cikin al'umma to wannan abin shi zai girma wato har ya kai ga ainihin waɗannan mutanen suna aiwatar da laifin da yake yafi wannan mutane suna sata 'yan ƙananan sata suna shaye-shaye ana ganin hankalinsu yana fita ba wani abu ba ne ana nan hankalin sun gaba zai fita har su je su aiwatar da ta'addancin da ya wuce tunanin kowa sai ya zanto mutane kuma sun fada cikin halin kakana kayi Allahu tabaraka wata'ala ka kare mu ya ku bayin Allah ku kiyaye Allahu tabaraka wata'ala ku lura kar ku sabbaba wa kawukanku wato ainihin fituttunu waɗanda za su faru har ya zanto mu zanto muna yin da na sani Allahu tabaraka wata'ala ka kare mu ya ku ‘yan uwa musulmai lalle mu ɗinfa mu al'umma ta manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ana yaƙar mu ta kowanne ɓangare ana yaƙar mu cikin wato anashin aƙidar mu kamar yadda yanzu yake faruwa za ka samu mutum da sunan wato ainihin malinta ko kuma wa'azi na addinin musulunci amma kullum abin da yake faɗa za ka ga ƙoƙarin kawar mutane wato kawarwa mutane kyakkyawan imani yake yi matuƙar dai mutane suka bi irin waɗannan wato irin waɗannan malamai ɗin ko shakka babu za su wayi gari gobe alkiyama ba su da komai a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ka kare ya ku bayan Allah mu wannan al'umma ana yaƙar mu ɓangaren wato ainihin matasan wanda yake kuma matasa ɗin nan su ne ƙashin bayan al'umma sai ya zamto kowa ma yana magana cikin sha'anin aƙida wanda ma bashi ma da wata alaka ta ainihin ilimin addini idan ka auna shi zaka ga kuma mutane sun raja'a wato suna sauraron maganganunsa ana ta yadawa alhali kuma abin da yake faɗarin wato ainihin barna ne sai ka samu wanda yake bai ma san abin da yake yi ba yana maganganu akan sha'anin addini saboda an sake komai kowa ya abin da yake so ne kawai mutumin da bai ma san me shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ba amma kuma shi yake gaya wa mutane ga inda za ku yi waɗanda kuma suke kan daidai cikin malamai ma'abota ilimi su kuma kullun yana su kansu yana fadar cewar suna da aibu kaza suna da aibu kaza ya ku bayin Allah ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah mu wannan al'umma ana sukar mu ta kowanne gefe da ainihin ababen suka na ainihin jahilci da kuma ababen suka na ainihin ilimi ilimi na duniyanci yana daga cikin abin da ake yakar wannan al'umma shine yanda aka sanyawa wato ainihin matasa wato ra'ayin harkokin shaye-shaye daban-daban sai ya zamto suna shan abin da yake shafe hankulansu ga baki daya sai ya zamto mutum matashi ne wanda ya kamata ya taimaki addinin musulunci ya yi karatun da zai fahimci wata sana'a mai kyau a duniyance ya yi karatun da zai taimaka wa addininsa ya taimaka wa al'ummarsa amma za ka samu an kawo wani abu na shaye-shaye wanda zai burge shi har ya zamto kuma ya goge hankalinsa da tunaninsa shi da kansa lalle wannan yana daga cikin manya-manyan fitintunu yana daga cikin abin da yake rusa al'umma ya ku bayin Allah matukar irin waɗannan al'amura suna faruwa kowa ya ja baki ya yi shiru ko shakka babu to a jira fitintunu a jira ainihin musibu da za su faru cikin al'umma wannan wajibi ne idan za ka iya tashi ka yi magana cikin al'umma cewa kaza ba kyau kaza yana kawo matsala kaza ba kyau to wannan wajibi ne akan duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dama ya tashi wannan cikin al'umma duk wanda kuma bai samu wannan damar ba duk wanda yake da dama a matsayinsa na shugaba ko wanda aka ba shi jagorancin al'umma mai unguwa ne ko shi dagaci ne ko wani kamsila ne ko shi wato ciyama ne ko duk wanda yake da wani matsayi ne to wajibi ne akan sa ba ko shakka babu ya tashi ya tsaya ya nusar da al'umma akan biyayya ga Allah tabaraka wataala biyayya ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ba haka ba idan fitina ta faru za ta game kowa da kowa ne shi kuma duk wanda Allah tabaraka wataala ya kaddara cewa aka sanya shi jagora ne akan wata al'umma gobe alkiyama Allah tabaraka wataala zai tayar da shi kuma zai tambaye shi hakanan duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da samun wato aiki ko da a gwamnatance ne wanda yake wato kana iya hana wani abu kana iya umarni da wani abu gwargwadon wato matsayin wato mukamin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka to lalle wajibi ne kayi amfani da wannan dama kafin mutuwarka ta zo matakar kai sakaci kai dai kawai gwamnati kake wa aiki ai kai kawai dan demokradiya ne kai kawai dan boko ne iya inda ka zakatar da kai nan zaka tsaya lalle ko shakka babu gobe da kiyama zai zamto wannan matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka samu bai maka amfani ba mutane nawa ne suke neman irin aikin da aka samu idan muka duba al'umma musulma musamman a nan arewacin najeriya za ka ga kowanne irin aiki wanda yake bangaren umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna za ka samu al'umma musulmai adadin ya kai adadin musulmai da suke cikin aikin soja suna nan da yawa adadin musulmai a aikin ɗan sanda suna da yawa mun mafi saurin yawa mun mafi sauran yawa gabaki ɗaya to amma sai ka samu waɗansu ba ruwansu kawai mutum ya shiga shi kawai damuwarsa ya gama aikinsa a bashi albashinsa kawai shikenan ya yi ritaya ya zo shiga uku kuma shikenan kawai ya gama amma matuƙar kana aikinka addininka yana cikin zuciyarka ko shakka babu Allah tabaraka wataala zai sanya maka albarka a ciki za kuma ka wanye lafiya za kuma ka haɗu da Allah tabaraka wataala lami lafiya zaka ga waɗansu ƙasashe din zaka ga yanda suke yin al'amuran su ya sha bamban da yanda ake a nan gurin wallahi tallahi zaka ga motoci ne ni na gani a Sudan zaka ga motoci ne na 'yan sanda a gaba an sani dai da bambanci tsakanin hukumomin da nan zaka samu a gaba mota ta patrol ta 'yan sanda sun rubuta al'amiru bil ma'ruf a baya kuma sai a zo a rubuta annahi anil munkar ma'ana waɗannan wanda suke cikin wannan motar masu umarni da kyakkyawa ne masu kuma hani da mummuna ne lalle yana daga cikin lalacewar al'umma shine wanda zai hana mutane ya zamto kuma su ne gaba gaba wajen aiwatar da irin waɗannan laifuka din muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ku bayin Allah ku duba ku ga yana daga cikin fitintunu shine abin da yake faruwa a cikin waɗannan kwanaki musamman a cikin wannan jiha tamu abin da ya game na daga ainihin fitina ta gabaki daya abin da ya game al'umma musulma da kuma watan al'umma musulma musulmi da wasunsu kowa ya fada cikin wannan fitina shine ta ana rufe makarantun boko gabaki daya tun daga kan makarantu da kuma kwalejoji da kuma jami'o'i gabaki daya da suke cikin wannan jiha wannan kuma ana kirga shi daya daga cikin wato ci baya ko shaka babu wannan ba wai wato ba ainihin ci gaba bane yana daga cikin fitintunu da suke faruwa wanda suke game kowa da kowa mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya duba kansa kowa ya waiga dama da hagu ya ga ina yake da kuskure ya gyara Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ji kanmu sai ya kawo mana sassauci Allah tabaraka wa ta'ala ka ji kanmu ka kawo mana sassauci ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani abu sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku ne suka yi imani ku yi wato ku yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka ji kanmu ka ji dan yayanmu ya Allah ka samu cikar imani wannan kasa Allah Allah tabaraka wata'ala ka kara mata zaman lafiya wannan jiha ta Bauchi Allah tabaraka wata'ala abinda ake tsoro na fitintunu Allah tabaraka wata'ala ka kare mu ka sa ka ta fada halin kagana kai ya ubangiji ka kawo zaman lafiya wannan karamar hukuma Allah tabaraka wata'ala ka kara mata albarka da kuma zaman lafiya duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah tabaraka wata'ala ka kawo kwanciyar hankali duk inda ake zaune lafiya Allah tabaraka wata'ala ka tabbatar da zaman lafiya kuma ila salatikum yarhamukum Allah